wani wani malakala ne wanda daga gawaye shi sun muna wanda su kira dividend demographic wato sabaka ta al'umma da yawan al'umma wanda shi ne ya kawo wancan matsala ta titi na nasa wanda za mu zo bayani a kakansa in muka bi yau suna cewa su masu ƙirƙirƙin mutane da suke bisa doron kasa akwai mutum biyar bakwai tattaliya ɗarin fi ba suna doni wata ilishon sai sun biyar biyar da yanzu wato mutum biyar bakwai suke rayuwa a doron kasa so dukkan kan waɗanda suke kiran zancen haihuwa rage haihuwa da abin kama da haka waɗansu suna yi ne a kan jahilci waɗansu suna yi ne a kan ilmi akwai wurare da ya kamata a dubi ne ne kamata a kawo gyara ne ne wanda kyau kyau a jefa wannan kira ta ta samu kamuwa ne a sassan turai daga wani marubucin su maɗishin su wanda ake kira thomas malthus shi thomas malthus an haife shi a alif da ɗari bakwai da sittin shida mil ya mutu a alif da ɗari takwas da talatin da hudu mil shi wannan thomas malfuskin ma'ilisi ne wanda ya kawo nashi tunani da tsari a kan kan yadda duniya tana tafiya tun wancan lokaci ya ji tsoro sai ya kawo tashi skanali ko yuri wato tashi tunani wani tashi tsari wanda ke sun yafi yafi a kai wanda wanda aka san ya masu na mulkiyani wato akida ta Thomas Malthus shi wannan wannan Thomas Malthus da ya kokarin ya kawo yadda kamata duniya ta ji tsoron karuwa to sai sai tabibi an gane ko akan kan wasu abubuwa na farko sai ku kasar ingila sai nuna cewa noman da ake yi a kasar ingila bai bai iya ci da mutane ingila noman alkama da suke kinan za a samu al'ala ya kamata a ce daidai abincin da za ku samu daidai dai ƙarin al'ummar ku kinan ya kamata a ce al'ummar ingila ta daina yawaita ina fata an fahimci abu na biyu sai ya ɗauke shi a haɗa wannan shashin jiyoyi a kan indian american wato mutanen da aka fi suke asali na america ba indiya ba wancan kasar indiya to sai ya yi nuna cewa abin da ya kamata da su su tsaya a rage su kaskasu tuna ɗaya ko ɗabi ɗan bizin zafa turla fani to wannan wannan kuma sharri ne suke sun yi saboda suna suna son su wani wannan alma yawa yawa tunda su mutanen ingila yan yan jaridari masu masu sun mamaye kasa sun karkashe mutane na asali kaga da su su daga daga ciki sai amfani da kuma iman da shi ta yanzu cewa duniya da muke ciki idan da za a bar dabbobi waɗanda kin jajaji gaba gaba da rayuwa irin za zakoki idan suka kai yawa suka cika miya za su hana hana bayan ana shakatawa da za a bar itace su cika miya da za a kai dan adam ba zai samu wurin shi shi ba to kaga wanda yake cewa ana buƙatar aiki ya ƙara ba da misalin da misali za a ce ka ɗauko kamar kaza da zakara misali ka sa su cikin wani ɗan lokacin da guda biyu suka hayya goma ashirin talatin wannan kun sun zai kai zai kai ba zai ɗauka su ba to kaga aga wannan matsala ina fara fata ana fahimta to kaga wannan wannan shi ne sabo malsos ya kawo wannan tunani cewa ashe idan al'umma ta yawa za a samu matsala wanda ya kamata a ce al'umman nan an bi hanyoyi da za a rage su to sai ya ci gaba da cewa wannan ruwa ta shashi wanda ya kawo ya sanya masa suna wato ruwa na tsirayen bindu ana tsirayen sussuti wai ma'ana tsari wanda yake ƙabili ne in an ce na tsira kuma abin da yake tafiya ba tare da wani abin da ba su su yarda da ubangiji ba kuma ko su yarda da ubangiji wani lokaci da Allah shi yake yi ba ina fata an fice kenan ruwa ke kawo kawo da ya kamata duniya ta fita akan tsari na tafiyar da al'umma akan tsari na zamantakewa ta tare ina fata an fahimta to kuma ya ci gaba da fada da wannan abin nan sai ya kawo wanda wani suna restoration demographic shi ne a ƙauye a matsayin yadda al'umma za su ci gaba da tafiya ina fara fara ana fahimta to kaga kaga a shi mu da suka kawo din wadannan ba wai abu bane wanda su da daga cikin su kan dauko shi a a a ba ba wai kirkiro shi ne aka yau yau wani kafiri ne da yana yin tunani ya kirkiro mu duniya irin yadda ya kamata duniya ta tafi hayyana cewa frene croissance demographique frene da frene ne kamar burki ayi burki ga haɓakar mutane to duk mutum ya kawo nashi tunani ko ya kawo tashi ka'ida ko ba haka ba yana yana yin kokari ka kawo ta wani hanyoyi da za a bi ina fata fata kana fahimta waɗanda hanyoyi da za a bi saboda a hada al'umma ta haka ko ya ya ya ya kawo gyara da biya da Allah ala sai ana ana shi tunani shi to masu wasu wanda shi ne wanda wanda ke ke bayan sa ba su suna kallon ladewa suna zuwa kamar yanzu ne matsalar ta faru ba ba tunanin wani kafin gibin wanda ya mutu shi Thomas Malthus daga daga cikin sunayen da ya kawo sai ya ce na farko akwai famin ita ce ce yunwa a yi yadda za a yi a bar mutane ne yunwa saboda su mutu saboda su suka gaba da rayuwa to kaga wannan shi ne abin da turawa suke kasashen mu akwai yunwa suna da damar da za su ba mu suna da damar da za su koya wani tsari na abinci wanda za a ci to abu abu da ana so a rage al'umma to sai sai aka ci wannan tsari duk inda kaje an ci daga kasashen Afrika sai kai kasashen musulmi kaji aji a shawo shawarar da Thomas Thomas Malik sai ba farin farin mutane da yawa saboda su mutu saboda a samu mai yawa a duniya shawara ta biyu ko in ce ka ta biyu Thomas Malik sai kawo yake cewa ya kamata a samu epidemi epidemi shi kira Allahu musiba ayi kokari a watsa annoba cikin al'umma saboda tsaro wanda yana daga cikin hanyoyin turawan Ingilishi da suka bi suka shashi mutane Indian American wanda suka iska mutane a ƙasar Amerika ruwan da su shan sai a watsa musu guba suka shashi cutuka waɗanda suka halakar da su sura wai wai sai a zo sun shanya da awan malamin da sa musu cuta da fatar sai aka aka halakar da Allah to wannan ne epidemi shine aka aka yi kokari kafin kamu da sanar da Afirka yanzu wani wani sadira da kake yi wani ebola da kake jina dana daga cikin ko dai dai su ku hada samu da shi a zo a zo a dauko da bayoyin da a watsa muna wanda wanda kasashen sun san ba da ilahi da abubuwan zafi waɗannan bayoyin suna suna zafi wasu wasu saboda dana zafi amma yanzu irin kasashe da ke kusan teku irin su ne Sierra Leone take take wannan tana yaduwa saboda ba ta da zafin da ke kashe ta to sai Thomas Malthus ya ba da shawarwa ya kamata a ce abarbar cututtuka masu halakar da al'umma a tsoro wanda za a yi shawo ya halakar da mutane. Thomas Malthus ya ci gaba da cewa daga cikin hanyoyin da kamata a ga a rage al'umma shine akwai abin da ake cewa avortement. Avortement shi ne zubar da ciki. An gane ko ya kamata a zubar da ciki. Mace ta ɗauki ciki ta sha magani. Ina kuna fata amince. ko ko kuma mutum ta dauki ciki ya ya girma magani da zubar da shi a je a ga ga yadda za a yi irin duki da ake sawa an ga gari ba ba da da ana sawar wani wani abu duki duki da sawa har su je su san ma ta gari amma shi tubu ko ba haka ba ya ya yi kitin sai sai ta tsari kuma da kuma da duniya ta gaba akwai ilimi da ake ba mace da ta sha sha goja ya kai wata bakwai ma zai zai zo ya kishi shi ya narkar da nama gaba ɗaya ya halakar da shi da ko da shi wannan wannan shi kira a kama kama a zubar da shi Thomas Malthus daga daga cikin shawarorin da su ba ba ba da ire-ire idan su ba haka ba waɗanda shi ya fasa da kiki ya ce a bi hanyoyin gaga ya ya ya ya da za a yi shi ne a tsayar ma al'ummi da maka ko a je a yi a kesa da shi kaga ya kashe mutane an rage yadda wanda waɗansu samu ko kuma a sayar da mutane mai da yan tawaye da mulki su ci gaba da yaki suna kashe juna musulmi su samu kiyaye su kauka su bar su bar su cikin wannan kaga kaga na samu fi mai yawa to kaga aga ashe wannan ya ya yakin da muke ya sa samu asali daga yuri kishin wannan mutumin ya bar ma turawa wanda har yanzu a cikin university ne ana ana karatun wannan theory ta shi Thomas daga daga cikin hanyoyin da suka bayar shine a samu preservative preservative shine kamar yanzu an jada da da ya sarrafa ya mace ba ba tare da mani mai baya kai ya kai mahaifa idan za a samu haihuwa shi ne abin aka ɗauko compost wanda ake sayarwa ko a bayar kyauta ko a kai shi cikin ma'aikacin ne a bayar kyauta ko ba haka ba ko a rinka sayar da shi da gidajen shagiya ko ko ko a kai shi cikin abin nan dush dush na lakol wanda ya rasa su rinka ɗauka kaga ga wannan hanya ce wanda aka bi Thomas Masu ba da shawara saboda saboda ka a samu haihuwa an gane ni to sannan ma ma Thomas Balfour ya ci gaba da cewa daga cikin hanyoyin da za a bi shine akwai hanya ta SS Basman Renaissance wadda an ya masuna Transvaal wato wato an samu tazara mai yawa SS Basman shine tazara amma su ba tazara suke nufi ba an gane ni su suna suna son ayi liki ka gane ni liki da Renaissance to abu amma da kira kira da wato a samu esbasman da lafi akwai bambanci tsakanin esbasman da dalilite esbasman su ne a samu tazara to abu amma tazara nan sai kuma nemi na grand downtown tsakanin mulmi da mulmi a samu shekara goma to kai kai Allah Allah ya kaddara bayan auren kana kana goma za ka dano ba ka samu daya idan Allah ya kaddara kana kana 30 ba ka dano ba ka samu uku shine grand downtown to amma in suka ce grand distance sai sai suka suka ce a esmasman biyu ne esmasman biyu ne a turanci shi samun nasara to abu amma ba ba mu wani wajen fasahawa na mu mutane da aka ɗauka sai suka ce kayyade da iyaji to in an ce kayyade yiwa da hausa yana nufin akwai gurbin da a tsaida shi ne a kayyade abu samu samu da iyaka kan kayyade wa ana son ka haifi da biyu ko da daya daya ko da uku wanda ba shi ne za ka samu a rayuwarka ina ina fata ana fahimta to kaga kaga wannan hanyoyi na waɗanda duka shi wannan mai suna Thomas Balsus waɗanda ya bayar waɗanda an ga akan su ne al'umma za su ci gaba da rayuwa to sai ya zama waɗanda sun gogon wannan waɗansu gurare sawa'an waɗanda aka ɗauki nauyin su su ba wa wannan tunanin muhimmanci su kabura akwai goro da za a bayar da tukiki da kuɗaɗe da za a bayar sai zama sun mai yawancin mutane sun faɗa cikin wannan tarko an bi kuma daga daga ciki shi ne an aurara ma mutane rayuwa su rasu inda za su ɗaukar nauyin iyalinsu don saboda rage al'umma tun da tunda zani kana kana son kai kai karatu ba kana halin zaka dokan nauyi ya guda biyar ba wani kai da kanka zaka shawara yanzu zani kana mutane mutane suna kullum shirshi wanda wannan maganganu amma ka kai na goma da da na kun tsani yanzu dole dole ya biya zaka yi ko wani wani zaka zaka biya miliyan guda dari a shekara zaka biya miliyan guda ba ko baka da miliyan guda kaga kai kai kan kanka alili da zaka kai ka dauki nauyi da zaka biya ina fata ba ta hukunci to kaga dai a takeice ya hanyoyin da wannan suke bayan sauran kan ayyaran su hanyoyin da za a bi a hana al'umma baka baka anbiya ta hanyar waɗannan abubuwa to kuma abu an ba irin irin da wannan sunan ya aza ya aza wannan karatu da shi aka mutane indiya da amerika da kuma mutane irin da hukumar da suke yi da kuma irin irin al'ummomi da an basu ko isa ci gaba ko ko an ɗauki dabbobi an sa su a wani gida ko kashi yadda za su baka haka yadda za su ruwa saboda al'umma a samu karki to to a nan a matsayin musulmi mu dawo mu dubi wani wannan zafira ta Thomas Malthus mu gani a musulunci ya halatta ko bai halatta wani wani mataki da musulunci ya ce a dauka ina fata fata an fahimta saboda saboda akwai waɗanda suke suke ɗauko waɗanda ayoyin su kawo su ce ai musu ya ce kaza ai musu ya ce kaza mutum ba ya ya ya ya ya mutum ya ya ba ya ya kaza ko abin da ya kama da haka to to a nan sai mu dawo zuwa ga musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta annabi Adam alayhi salam ya halitta Hawwa alayhi salam ya faɗi cewa ya Adam ya halitta mu saboda mu saboda mu yawaita kuma ya faɗi cewa al'umma za ta yawaita ko an ci ko an so saboda kanuni ne ilahi doka ta Allah dole duniya za ta yawa mu ɗauki misali suratul nisa farkon suratul nisa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bawwa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس الذين يا متاني اتقوا ربكم كجسروا وبنجيكم الذي خلقكم من نفس واحدة والذي يحلقكم رأيوا تلل اتشرى رأيوا من آدم عليه السلام وخلق منها زوجها ألا لا يحلق ون رأيوا يحلق متى مجيجنسا كما تفضل كما هكذا تند أن آدم عليه السلام شيني هو هو Allah ya wa ba min Allah ya yada daga waɗannan mutane guda biyu rijalan kathiran mazaji masu yawa sai sai wanda kuma da mata sai malamai suka ce akwai alhazfu abinda inda ake cewa alhazfu shine shafewa kinan wa basna min ma rijalan kathiran wa nisa'an kathirat da mata masu yawa me ne yi da aka wannan alhasbu saboda mun ga adadin mata ya luka adadin mata kinan ku da ma Allah ya nufi mata za su yawa ba da wannan kalmar da ba za mu kawo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuci mu ya kuci da al'umma da yawan aure saboda al'umma da yawa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ma'aqil bin Yasar ya rawaito wannan hadisi wanda yana cikin sunan na Abi Dawud da Imam An-Nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul wadud wal walud fa inni mukathirun bikum al-umma tazawwaju ku auri alwadud mace mai yawan kauda daga alwudi ne ko almawadda alwadud mace mai yawan haihuwa shine alwalud siga ce ta mubalaga alhalu taguwa mai yawan ruwan wanda ake tara shine alhalu alwalud mace mai yawan haihuwa sai mu zama Allah Allah sallallahu alaihi wasallam fa illa dalili fa inni mukallirun bikum al-umam ni ina son a ce da wato al-fahari da yawan ku ranar tashin alkiyama akwai riwaya ta Imam Anas radiyallahu anhu wadda ta zo cikin wato Imam Bukhari ya kawo ta da Imam Ahmad a cikin musnad shi manzo Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zawwaju ko aure mace alwadu mai yawan kauna alwadu mai yawan haihuwa me yasa ya faɗi alwadu mai kauna domin ya hada awali wali idan mace ta zama to wadud ghayra alwadud to akwai matsala in kuna suna suna da yawan kauna amma ba ta haihuwa zama ba zai yi kyau ba tunda mijin ta saboda zuwa zuwa ta ba in ta zama walwalud sai rayuwar wadud mace mai yawan haihuwa amma baya baya kaunar ta kuma babu kauna tsakanin ta da miji kuma kuma zama ba zai yi kyau ba idan ba za a samu al-maqsud ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada da kan abubuwan guda biyu sai ce ce fa in ka kafin bikumul amriya yawmal qiyama kaga wannan riwaya wadda wadda ta zo cikin musnad Imam Ahmad da kuma wato Imam Imam Bukhari kawo ta ta ce wa nan ta an ce mukafin bi kuma umma na an ce al'abiya to mi ne ne babban tsakanin al'umma da al'abiya saboda kuma kan wani misali dan qur'ani ya ce kalin da kariya san samun an ga hadisi an ce mukafin bi kuma dan ko an ce mukafin bi kuma al'abiya
ya samu da shika ya samu yadda yake to kaga kaga saboda wannan zamani da lokaci ya kamata a ce ana hasara duk lokacin muke karanta ayoyin alqur'ani kan kafin da muke bayani ko ko wannan dan shi sa hadisi bane so ya bayani ko kuma hali hakin ka ta bai da mutum kiri ci ya san da an kace am kafirun bikumul anbiya ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu shaba bayan shi ba ko ba haka ba balle shi tsere da rayuwar da hanyar yawa a'a a kowane annabi yana da al'umma ina fata fata an ko da ko da ko mutum guda ne ko mutum yawan annabawa suna da al'umma sun da akwai hadisin da mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam waya waya ati da kullu ne sama Allah akwai akwai annabi da zai dole tare da to amma amma dai wadanda suka karba shi mai al'umma al'umma mu an kace can kenan duk annabi da bai da al'umma shi bai mutum lissafi amma wani yake da al'umma Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi waya waya sai kuma wagga riwaya ta Imam Ahmad wanda wanda Imam Bukhari ya kawo yawmal qiyama ran tashi kiyama kidan nan nan kai da kai da makada to kaga ga a shirya yana da cikin matsalar Islam al'umma ta yawaita ranar tashi kiyama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai muka samu wannan lokaci an samu wasu su yakar wannan amma ba mu sani ba ta kina kina su yakar wannan ko kuma da wanda wanda niyya su yakar wannan Allahu a'lam wannan matlab islam haka Allah ya faɗa wa basbasa ma rijalan kathirun wa sa'a ko ba haka ba to amma duk lokacin da yayi ake son ayi sallarka dole ne an shirya masa hanyar za a yi aikin lawatan kariya ina fata fata abu tunda ya ya ku jama'a ku ko halaka wanda zai so ya ku jama'a ku zo ga harara akwai wanda wanda zai wanda wanda ko shi da da ya shi banna sai sai da ya kira annabi adam da tariqa wanda ya ya kawo shi da ba ashe halaka ko ba ba haka ba wa qala ma naquma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khaliqin wa qasama inni lakuma min al-salihin kaga Allah ya ce wa qala shi ma naquma rabbukuma ubangiji bai bayane ba an hadhihi shajara daga wannan kimmin mutaki da kina an akli shajara illa an takuna malakayn sai don kar ku kasance malaku kaga kaga annabi adam yana zama cewa malaiki au au ta kuma khalidin ko mun zaman tun sun wasu wa ma'asir aljanna shi ko annabi adam yana son idan wa ma'asir aljanna an an jile da dadi karewa wa qama mabuza yayi musan wa da Allah inni da kuma malamin nasu kaji inni lakum ba yakum kada da bin nasu wallahi kada mutum musu musu nasiha kaga kaga bai da yake sun yazo da shi yasa wani wani kike yake sun yazo da Allah ka ai mai mamaki sai ya ya zo maka da cewa ko a kiyaye yayar wannan wannan ko ba ko ba haka ba ko ko ma ba ya mun gaba ai ai wannan shi ga wannan wannan shi wai wai wai tsarin da kuka ka ba ta kai akai amma ba bai mun ba asalin wannan shi da wajen kafirai wasu kuma suna yi dai akan jahili wasu suna yi dai akan mutum ka ta su suke cin cin ma'adi to kaga dai dai a shi aka ce fa da Allah mai ruru sai aka saka halaka shayiri cewa في زخرف القول تزيين الباطل والحق قد يعتري سوء تعبير إن شئت قلت هذا مجاز لم تمدحه وإن شئت قلت ذا أي سنابيل مدحا وذما وباجا وحدهما سحر السحر الكلام في القلب يتفي في زخرف القول أتحكي مغنى ودعك أو أواتا تزيين المضاضي تنن أكرية كيا في أبوتا والحق قد يعتريه فتعبي إذا قسكيا ينا يوا وجن بيان تاسع سموم سنه إليه بيبيا مغنى أسعبك مكرياتي yace shi shi kuka kunta hada mujadun dan bitan tabu in kan tashi ya ruwa abu kika ce tasaccen zuwa wa in shi'ta in ku ka tashi ba ka wa ko da gaskiya ne kul da za ka yi na shi kace wannan abin da zuwa yace madhan wa zamma ay yabuni da kuma kushewa wa ma ja wa tahaddu ma ba ka kake tare su سحر الكلام وسحر المغنى يوري ظلماء كالنور يغير مكة دوك مكة مكة to ta nan ya za mu yi fito yi bayani ne ne ake ciki ya kuma an kai an saba musulunci ne ne ne gyara a cikin wannan al'amari a nan nan sai mu zo akan mataki na farko cewa al'umma ta yi yawa ya kamata cewa a rikiya sai mu ce mu tafi ne ne tare da suke nufi ne ne su su a cikin wannan abu ba mu ci gaba ba saboda muna da yawan al'umma ana fara fahimta ta zan fara fara daukar misali mu mun san inda mutum ya so abu da suke kawo ta fahimce ni na farko yana son ya bata addinin mutane na biyu yana son sace zuciyarsu duk inda kan da ka tuba tuba ka tsara kai ka rage ko ka gane ko ka gane waɗanda ko guda biyu ne bin ka in dai ba ba musu bane bane ya zo ya aiki aiki to yanzu ana ana so a ba ta addini ana so a sace din kira idan dan mutane suka yawa addini suka yi kaka idan mutane suka yi yawa ba za a iya yaka su ba a kashe su su dole kirki su za su amfana da ita to amma yanzu mu ɗauki kasashen da ake cewa al'umma ta yi wa kasashen na afirka da kasashen musulmi najeriya akwai kudu a arewa a da jihar lagos ita da jihar jihar da kafi kowace yawa jihar da yawan al'umma tana da mutum mutum miliyan sha sha to wannan lokacin ba kusa an ci an ci al'umma ta yi yawa ba yanzu jihar jihar kano ita ce jihar da kafi kowace jihar yawan al'umma a najeriya to sai aka aka kirkiro cewa al'umma ta yi yawa a najeriya kaga wannan abin tambaya ko ba ko ba haka ba mu da Niger sai aka aka zo aka ci katrobin na sarusan musulmi to in aka aka yi irin yadda mutum miliyan ashirin za a ci ko ba haka ba Najeriya idan ya fito mutum miliyan ɗari biyu a wani Najeriya Najeriya ta rikon yamu nawa
Zangon FM, Radio Bofirai, kawo